بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a uku ga watan safar shekara 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine darasi na biyar cikin jiran girdarsa daga littafin zawaidul baihaqi alal kutubus sitta wanda Sheikh Ahmad Salih ibn Ahmad Ash-Shami ya tattara za mu tashi a inda mala yake cewa alkitabu thani fadlul qur'ani wa jam'uhu bayani akan wato wannan alkitab athani littafi na biyu a cikin wannan jeren giya shine littafin bayani akan falala alqur'ani da kuma tarihin har hada alqur'ani guri guda ya zama littafi guda haka yadda kake ganin sa alfaslul awwal jam'ul qur'an babu alƙur'anu kalamullah babun da ke magana kan cewa shi alƙur'ani zancen Allah ne kamar da aka sani a cikin aqida ahlus sunna wal jamaa suna tabbatar da cewa lalle alƙur'ani zancen Allah ne kamar yadda shi Allah din ya faɗa a wurare da dama kamar yadda ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam yace an amr ibn dinarin qala adraktu an-nasa منذ 70 sanatin يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله أمر دان دينار تابعي ne wanda cikin kananan tabi'ai yake kamar da Zahabi ya faɗa cewa al-Imam al-Hakim a cikin Muzakkil Akhbar ya ce Amr dan Dinar yana daga cikin kibarut tabi'in yace amma wannan magana ba za a karba ba in ma an sa shi cikin ausadu tabi'ina to da kyar zai kai labari a cikinsu domin lokaci yakan yi riwaya ne ma daga tabi'ai yan uwansa amma dai babban malami sunan shi abu muhammad amru bin dinar al-jumahi ya daga cikin wanda arwato hadisansa a cikin kutubu sita gabaki daya ya dade a duniya ya rusu shekara ta 129 da shida amin bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin huffazu daga cikin auyatul ilmi a'immatul ijtihad ya kasance a mutanen Madina ba sa ba sa girmama shi suna ganin shi da yanayi na shi'anci amma malamai sun kore mishi wannan saboda rigima da yake da ita tsakanin shi da wasu daga cikin mutane suna mishi wannan kallon a asalin shi bawa ne bararren bawa ne kamar yadda zahabi yake cewa wa kana maulan sharrafahu Allahu bil ilm bararran bawa ne amma Allah ya daga darajar shi da ilimi Allah ya gafarta masa to wannan tabi'i shine yake bada labari yake cewa adraktun nasa na riski malamai wato mutane cikin malamai cikin sahabbai da tabi'ai ya da riwaya kwaya ɗaya daga wani sahabi in ba na manta ba shine shine Abu Huraira ya da riwaya da gare shi amma galibin riwayoyin shi za ga daga tabi'ai ne yace na riski ainihin wato mutane afon ba shi ne mai wannan siffar ba za mu zo kan shi a gaba da ya ce na riski mutane mundu saba'ina sanatin tun kamar shekaru saba'in ya kuluna suna cewa allahul khaliku Allah shi ne mahalicci wa ma siwahu makhlukun duk abinda ba Allah ba to halitta ne haka ne walƙur'anu kalamullah azza wa jalla shi kuma ƙur'ani maganar Allah ne ubangiji madaukakin sarki wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa ita ce abinda ƙur'ani ya tabbatar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar maganar malam farko ta tabbatar babu awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala mallai ce ga wani babi wanda zai bayani akan awwalu ma nazala min alquran me farkon abin da aka fara soka daga cikin alkur'ani wa akhiru ma nazala da kuma ƙarshen abin da ya soka cikin alkur'ani an jubair ibn nufair qala hajjtu fa dakhaltu ala aisha radhiyallahu anha fa qalat li ya jubair hal taqra'u al-ma'idata qultu na'am qalat amma innaha akhiru suratin nazalat fama wajadtum fiha min halalin fastahilluhu wama wajadtum fiha min haramin faharrimuhu wannan ita kuma riwaya daga Jubair ibn Nufair ibn Malik ibn Amir al-Hadrami wanda shi ma yana daga cikin tabi'ai ya riski zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riski ka ta 74 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ya zo garin Madina sai tara ana yi wa an gama an gama jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Imam Muslim ya fitar da hadisin sa da al-Arba'a sannan da Bukhari a cikin al-Adabul Mufrad shine yake ruwaitowa yace ya je aikin haji fadakhaltu ala aishata sai naje masaukin sai da tuna aisha radiyallahu anha dan na gaishe ta fa qalat li sai ta ce mini ya jubair kai zubairu hal taqra'ul maida ko kana karanta suratul maida fa qultu na tace kware kuwa akarmakillah fa qalat tace amma innaha akhiru suratin nazalat ita maida ita ce ƙarshen sura sukutun da guda da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fama wajadtum fiha min halalin don haka duk abin da aka sama a cikin suratul maida cewa halas ne fastahilluhu to a cigaba da barin shi a matsayin halas domin ba a share shi ba kenan kuma wajadtum fiha min haramin faharrimuhu duk abin da aka samu a cikin maida an ce haram ne to ya tabbata haram suratul maida kamar da aka sani ita ce sura ta biyar a jeren giyar suran alkur'ani tana da aya kamar 120 a wasu kirawayin kuma 121 ko da ita ce ɗaya daga cikin surori wanda ake ci musu as-sab'u at-tiwal sannan farkonta shine fadin Allah ya allazina amanu aufu bil uqudi kamar yadda aka sani to akwai hadisai da suka zazzo mabambanta game da bayani akan wannan mas'ala da falalatta daga ciki al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito hadisi daga asma'u yar yazid radiyallahu anha take cewa ina rike da linzamin raƙumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ake saukar da suratul maida a hanyar a wato a arafa abin nan amina kenan amina a kwanakin aikin haji a shekarar aikin hajin bankwana tace sai naga wannan raƙuma da ƙyar take iya ɗaukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda nauyin alkur'ani da ake saukarwa kaga wannan riwaya tana indicating mana wani waje ne akai wannan abu shine lokacin aikin hajjin bankwana a ainihin filin mina a cikin kwanakin nan na shanyan nama da ake cewa haka al-Imam Ibn Mardawiya ya ruwaito kwatankwacin wannan riwaya a cikin tafsirinsa haka nan baya ga su akwai wasu ruwayi daban-daban da suke nuni zuwa ga abin da ya wannanci wannan alal misali akwai riwaya cewa ta sauka ne ita wannan sura a ainihin wato ranar juma'a sai zama arfa ne kenan ba kuma kwanakin mina ba a ranar juma'a bayan sallar la'asar a arfa akwai kuma riwaya da ke ishara akan cewa ta sauka ne a hanyar dawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanyar dawowar shi daga Hudaybiya bayan an yi sulhu biya tsakanin makka da madina akan hanya baya ga suratul ma'ida ana ce mata suratul uqud abinda Allah ya ambata cewa ya allazina amanu awfu bil uqud ana ce mata kuma suratul akhyar ana ce mata haka da wasu maganganun da malamai suka faɗa waɗanda ba wannan ba wallahu alam almuhimmu abinda riwaya ke nunawa shine sura sukutun da guda da aka saukar a ƙarshen alƙur'ani ita ce suratu al-ma'ida wa na aishata radiyallahu anha qalat inna awwala ma nazala min alqur'ani qra bismi rabbikal ladhi khalaq aisha Allah ya ƙara mata da take cewa inna awwala ma nazala min alqur'ani farkon abin da ya sauka na alqur'ani shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan da ijma'in malaman tarihi da sira da masana na addinin musulunci ayoyi biyar na farkon ikra shine abin da ya fara sauka domin wannan riwayar akwai irinta a cikin kusan dukkanin littafan sunna tare da kissar zuwan mala'ika jibrilu da yadda ya matse manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ce masa da ikra qala ma ana biqari ikra qala ma ana biqari ikra qala ma ana biqari qala ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kamar yadda bukhari ya rawaito da sauran malamai da haka wannan babu wani iskali game da shi yana nuni zuwa ga bayani akan meye abin da ya fara sauka da kuma muhimmancin karatu a cikin addinin musulunci karatu kuma da sunan Allah karatu na abin da Allah yadda a karanta wa an amri wa abdullahi ibn amrin inna akhira suratin nazalat suratul maida hakanan kuma har ila yau daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda yake cewa inna akhira suratin nazalat suratul maida lalle karshen sura da ta sauka ita ce al-maida bab jam'ul qur'anil karim babin da ke bayani akan tattara alqur'ani mai girma a wuri guda an ibn abbas radiyallahu anhuma qala كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن السورة قد انقضت yace jibun abbas yake cewa musulmai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ana saukar da sura ana saukar da ayoyinta ana ta karanta ta ba sa gane ina ne karshen sura babu wani abu da ake gane cewa an zo ƙarshen wannan sura to sai an ji sabuwar bismillah to kenan an gama da sura da ta ƙare za a fara saukar da wata sura to da haka suke ganewa wani ya tabbatar da samuwar bismillah a tsakankanin surori kamar da mai waka yake cewa bai na kulli surataini basmila la bai na lamfali wa taubatin falata tibiha balkif a wuskun ausila a cewa tsakanin kowace sura musamman a irin kira'ar da mu muke yi ta hafsu an asim da irin kira'ar nafi'u a warsh an nafi da ire-irensu waɗannan suna da basmala a tsakanin kowaɗannan surori guda biyu akwai ƙarawa'in da babu kamar khalaf riwayar khalaf baya yin bismillah tsakankanin sura in ya ƙare da wata sura sai dai karanta ƙarshen ayar ƙarshen sura da ya ƙare ya jona da farkon sura da zai fara sai ƙara karanta su haka a june haka yake shi kuma wallahu a'lam bab kitabatul qur'ani fi ahdi usman babin da ke bayani akan wato rubuta alqur'ani da aka yi a zamanin sayyidina usman dan affan Allah ya kara masa yarda tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye yayi isti'ana da marubuta wanda suke rubuta alqur'ani don nuni zuwa ga muhimmancin rubutu wajen taskace alkur'ani ba wai don tsantsar bukata cewa ba za a iya rikewa ba domin shi dai Allah ya mishi alkawarin in an karantar da shi zai rike sanu ƙuri'uka falatansa sannan su kuma sahabban suna rayuwa a zamanin da amfani da ƙwaƙwalwa shine asalin hanyar rike abubuwa domin kuma shi ɗan adam ƙwaƙwalwar shi na tafiya daidai da zamanin da yake rayuwa irin yadda za ta yi amfani ko a ci moriyarta wajen haddace abubuwa yana da alaƙa da irin ɗabi'ar inda ake da ka gada aiko munan kusa mutane suna iya rike lambobin waya da ka suna iya rike lissafi da ka lissafi na 'yan kasuwa kaza a hada da kaza shi zai ba da kaza duk da ka ake amma yanzu samu waɗannan na'urori tun daga kalkuleta har zuwa wayoyi da sauransu wanda suke wakiltarka za su yi maka wannan aikin ya sa mu sun yi sanyi game da rikewa kuma lura yanzu lissafi kankani in an kai sayayya a shago sai an danna kakileta da kai mai siyan da shi mai siyarwan ba wanda zai iya tunawa da kuwa kawai zai ce ku kaza kaza ya daga ya daga kawai sai ba da jumlar kuɗin haka yanzu lamba duk wanda ka tambaye shi lamba yanzu sai ya dubo ta a cikin waya ko kuma ya ce bari in aiko maka ita bayi da ita a ka mutane suna da lambobi wannan da lamba a cikin wani tafi guda dubu biyar amma da wuya ya haddace kwaya goma amma da ba ga mutum ya haddace lamba ta fi hamsin a kan shi irin wannan ta landline duk wanda zai bugawa kawai daga kan shi zai lalubuta kama aya haka kawai a wajen alaramma su kaga me yasa kwakwallon mu suka zama ba sa wannan aikin saboda an wayi gari ba mu da muna ganin kama ba mu da bukatar wannan aiki akwai abin da yake mana shi to haka kwakwallon mutum take da jikinsa kaga da zaka yin tafiya mai tsayi yanzu daga nan dara hadisi salafiya da duka da kafa muke zuwa daga cikin tudun wada daga cikin magumi kowa da kafa yake zuwa amma yanzu nan da habib ya gurba kai ba da kafa ba sai kawo a taba ku ka nemi danin mashin ko kuma kai ta lalaci kana cewa wallahi ina so ta baki jibi amma na kasa ko mun lura kaga haka yanzu ake to to tun farkon al'amari za su iya haddacewa tunda zamanin su na hadda ne amma saboda tsarin musulunci shine a koya wa mutane abin da zai wanzu zai wanzar da ilimi sannan kuma dan a san cewa wani tace dari hanyar hanyar kiyaye ilimi sannan kuma inda ba a rubuta din ba a zamanin to da yan sai an ta rikici ma a ce bid'a ne rubuta za a ta rikici za a ta rikici akan ko ya halasta rubuta Qur'ani ko bai halasta ba duk waɗannan suka sa cikin hikimar Allah sai aka rubuce alkur'ani amma an rubuce shi ne mutafarrikan kowa ya rubuta abin da yake bukata ko abin da shi ne sakataren da ya rubuta a rana amma babu shi a tattare a wuri guda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu babu shi a haka sai ya musu isharori zuwa ga bukatuwa zuwa ga haka to sai sayyidina Usman shine a zamanin sa sai ya bukatu zuwa ga tattara an suwaid ibn ghafla daga abu umayya suwaid ibn ghafla al-ju'fi wanda an haife shi ne wannan shekarar da giwaye suka zo makka din nan yaro shekara ta 81 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin zal jama'a shine nake isharar da cewa an haife shi annabi na raye kuma ma ya zo madina da sunan ya musulunta sai tar shekaran jiya aka yi jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin yanzu sai a ce ana zaman makoki da irin ma zamanin mu ne ko sai tar kawai an yi jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sai zama riwaye shi duka daga sahabbai ne radiyallahu anhum wa rahimahullah yace an ali radiyallahu anhuma anhu daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda kala yace ikhtalafa an-nasu fil qur'ani mutane sun yi sabani game da alqur'ani wani ya karanta shi da wannan sura wani ya karanta shi da wata a sura daban da wani yanayi daban sai ya ce ƙala al'adu usmana radiyallahu anhu zamanin usmana yana halifa ƙala ya ce faja alar rajuli ya ƙulu ɗin rajuli ƙira'ati khairun min ƙira'atika sai wani ya ce wani karatuna ya fi naka in ya karanta inna lalina farraƙu dinahum wa kanu shi'a sai wani ya karanta inal ladina faraqu dinahum wa kanu shi'a sai su fara jayayya cewa nawa yafi naka inganci farraqu ake cewa ba faraqu ba sai su fara musu haka har ana yin kamar za a yi kashe-kashe qala fa balaga zalika usmana sai sayyidina usman sai al'amarin wannan rikici sai ya kai gare shi cewa a garuruwan musulmai ana sabani game da karatun alkur'ani kowa ga abin da malamin shi ya karanta mai sai ya zo ya ji wani na karantawa daban a cikin karantawa na yau da kullum ko a sallah ko a wajen koyarwa sai su fara rigima akan haka har ana fasikantar da juna ko ana nuna juna ba a iya ba yace fa jama'ana ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai sayyidina usman ya kira taro na manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke raye a wurin suke kasar Madina ya nemi shawarar su fa qala innan nasa qad talafu al-yawma fil qira'a lalle mutane a yau sun yi sabani game da karatu wa antum bayna zaharanaihim ku sahabbai kuna raye ake wannan sabanin to ina kuke ganin idan ba kwana aga hangen nesa na sahabbai kenan da kuma kikkiawan tunani sannan sai ya kira ahlul ra'ayi masu kaifin tunani da ilimi wanda suke ya ce faƙad ra'aitu an ajma'ahum ala qira'atin wahid ina so na tara su akan salon karatu ɗaya qala yace fajtama'a ra'ayuna ma'a ra'ayi ala zalika sayyidina usmana inji sayyidina ali sai muka ga dacewa abin da ya faɗa mai kyau ne sai muka goyi bayan shi qala wa qala ali radiyallahu anhu suwaid yace ali yace law ra'aitu law wallitu mithla alladhi walliya la sana'atu mithla alladhi sana'a ni ma da a ce ni nake shugabanci a wannan lokacin na samu irin wannan matsalar to zan yanke irin wannan hukuncin da yanke wato sai na ali ya goyi baya 100 bisa 100 kenan haka sauran sahabbai ma sun yi ijma'i 100 bisa 100 da haka yana daga cikin wato magana mummuna wani ya fito yanzu ya ce hada alkur'ani da suka yi bid'a yana faɗin haka don ya samu bid'a shi wurin zama gindin zama a cikin musulunci ba bid'a bane ijma'in sahabbai ne kuma sunna ce ta al-khulafa'ur rashidun ina fata mun gane babu sahabi kwaya daya da ya saba sahabin da kawai bai ji daɗin wannan aikin ba mun faɗa a baya a wani karatu namu shine ibnu mas'ud shi ma bai ce bai kamata ba sai dai yana ganin shi ya cancanta a ba wannan shugabancin daga baya aka nuna mishi cewa bai kyauta ba wannan tunani da yayi da kuma kin goyen bayan abin da ya kuma ya tuba ya daina ainihin wato sukan wannan tunani wanda suka goyi suka ki wannan aikin kawai sune yan khawarija wanda suka kawo sayyidina Usman farmaki kuma har suka kashe shi su ana su irin tunanin na ruwaibida to wannan abin da yayi ya ɗaya daga cikin ababen da suke zargin shi da shi a cikin abin da suke zargin shi allegations sun lissafa da cewa ai annabi yawan mutane kan qur'ani kowa yana karantawa yadda ya ga dama shi kuma ya hada mutane akan karatu daya wannan abin da ya dawo da hadin kan musulmai ya kawar da sabani ya kawar da fitintunu sai yasa kuma aka anso duka qur'anan da ba irin wannan ba sai aka tattara sai aka kona dama akwai qur'anin da shine official na musulunci yana gun sayyidatina Hafsa wanda babanta Umar ya bata ajiya shi aka karbo aka yi itimadi akan shi sai na Usman ya zabi manyan masana ya ba da shugabanci ga Zaid dan Sabit saboda kwarewa shi alqur'ani aka ba su TOR da ake cewa terms of reference wato committee da za su yi aiki a ce ga abin da ake so ku cewa saurari karatun alqur'ani daga alarammomi cikin sahabbai bayan sun saurara kowace aya bayan aya su tsaya su keke da keken cewa wannan karatun da aka bayar shin shine karatunta na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar eh sai a saka ta cikin musafi yaya annabi aka rubuta ta a zamanin shi ga yadda aka rubuta ta sai a rubuta ta yadda aka rubuta ko an share tilawarta a'a sai a tabbatar da ita da haka suka tabbatar da aya bayan aya aya bayan aya sai da suka yi wajen wata uku suna wannan aiki shine suka haifar da wannan cikakken alkur'ani da Allah ya kiyaye shi ta hanyar aikin su dinnan da haka abin raba abin ayaba musu ne ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan da sayyidina Usmana ya ba addinin musulunci ne Allah ya ƙara masa yadda bab nuzulul qur'ani ala sab'ati ahruf babin da ke bayani akan saukan alkur'ani akan haruffa guda bakwai to ana abdurrahman ibn abdin alqari qala samitu umar ibn al-khattab yaqulu samitu hisham ibn hisham ibn hakim ibn hizam yaqra'u surat al-furqan ala ghairi ma aqra'uha wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha daga abdurrahman ibn abdin alqari wannan alqari sunan kabilar sani alƙari ai mimbani ƙar wanda jikoki ne su ga wani mutum mai suna muhallim muhallam ibn ghalib suna yake ce musu banu ƙar ba alƙari makaranci ba ba kuma abdul ƙari ba domin alƙari ba suna Allah ba ne wanda za ce a ce wane-wane a ce almadini wane-wane a ce alkhazaraji to haka wane-wane alƙari ina fata mun gane abdurrahman ibnu abdin rahmatullahi alaihi babban malami ne ya rusu ta 80 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace daga Umar dan Khattab Umar yace wata rana naji sahabi Hisham ibnu Hakim ibnu Hizam yaqra'u suratan min al-furqani ala ghairi ma aqra'uha yana kanta wata aya a cikin suratul furqan sabanin yadda ni nake karanta ta wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha kuma annabi ne da kanshi ya koya min karatun wannan sura ko wannan aya fakittu an ajala alai yana salla ne shi kuma Umar na sauraren shi yana karatu sai ji tilawar wata aya sabanin yadda ya sani Umar yace da kyar na iya mallaka zuciyata ban tashi na kwabe shi ba na jira shi har ya gama thumma amhaltuhu hattan sarafa na kyale shi har ya idar thumma labbabtuhu biridai sannan na cikuikuye shi na cakwalarsa na cikuikuye shi da da abun mayafinsa na cakwalar shi na kama shi faji'tu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na jashi na tafi da shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu nace ya rasulullah inni sami'tu hadha yaqra'u suratal furqani ala ghairi ma aqra'ataniha naji wannan yana karanta suratul furqan tabarakallazi nazala al-furqana ala abdihi yakuna lil alamin nadira wanda sura ce ta saba'in da sorry ta ashirin da biyar a lissafin surori ko sannan ayoyinta kamar saba'in da bakwai a kira'ar hafsu to wannan sura wadda makiya ce in banda wasu ayoyi guda biyu ko uku daga aya faɗin Allah wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wala yaqtuluna nafsan lati harama Allah illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al 'adhabu يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يتوب الله عليهم ولنا عيب وراءك سنة أكتي سومة دنيا domin su kaga bayani ne akan haramcin kisan kai da zina da sauransu waɗannan ba isa maka ba amma duka sauran ayoyin bi ijma'i a immatul ilm dukkanin su makiyawa ne kisoshi ne da sauransu to wannan surar sai aka ji wani na karanta ta hakimu dan hizam yana karanta ta sayyidina umar sabanin yadda shi ya sani daga sai ya sha kwalarsa sai ya tafi da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan malamin wannan bawan Allah ya rasulullah yana karanta alqur'ani sabanin yadda nake karantawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iqra kage da alƙali yake kenan idan aka kawo ƙara koyaye ne sai kaji ta bakin wanda ake tuhuma me ake tuhuma shi ba za ka ka yanke hukunci ba sai ya ce ikra bai kawai ce mishi kai me sa kake karanta qur'ani ba daidai ba bari a ji karatun tukunna ko ikra faqra al qira'ata allati sami'tuhu yaqra shi kuma ya sake karantawa da yadda ya karanta tun farko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce haka za unzilat haka aka saukar da ita thumma qala li sana annabi ya ce ma umar ikra kai kuma umar kai ma karanta fa qara'atu sai na karanta faƙala sai annabi ya ce alaihissalatu wasalam haka za unzilat ita ma haka aka saukar inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati ahruf lalle wannan alqur'ani an saukar da shi akan harafi bakwai faqra'u ma tayassara min ku karanta abin da ya sawwaka na daga alqur'ani wa an ubay ibn ka'b qala ubay dan ka'b yace qara'atu ayatan na karanta wata aya wa qara'a ibn mas'ud ayatan ibn masud ya karanta ya karanta qira'atan khilafaha ya karanta wannan aya sabanin yadda ni na karanta fa ataina annabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai muka bi gun manzo Allah fa qultu nace alam tuqri'ini hadha al-ayata kaza wa kaza ya rasulullah ba kai karanta min aya kaza kace in biya ta da salo kaza ba qala bala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kuwa fa qala ibn mas'ud sai ibn mas'ud yake cewa alam tuqri'ini hakaza wa kaza ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to aini kuma kai din dai kai ka karanta min ita da salo kaza da kaza qala bala annabi ce kwarai kuwa ni na karanta maka qala kila kuma muhsinun mujmilun annabi ce dukaninku kun kyautata kun kawata karatunku qultu ma kilana ahsana wala ajmala qala fadaraba sadri wa qala ya ubay uqri'tu alqur'ana fa qila li a'la harfin da na ji haka sai na ce a ya manzo Allah ina fa za a ce makilana ahsana wala ajmala bai yiwa a ce duka mu ne dai muka yi idan da muke yin wannan magana a ce ai gaskiya guda ɗaya ce gaskiya ɗaya ce amma akwai gaskiya da take da rassa ko mun gani akwai abin da yake karban fuska kaza kuma ya karbi fuska kaza sai ubayya maza ya ce a'a a dai gaya mana waye ne ya manzo Allah ya dauka kuma manzo Allah yana musu kawaici ne da fulaku bai so ya yinna wani ya kuskure kai ji damuwa ko sai annabi ya bugi kirjin ubayyu yace ya ubayy uqri'atul qur'ana ni da kake gani ni da aka aika da alqur'anin inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an koya mini karatun sa faqila li bayan da aka biya mini alqur'ani sai aka ce mini a ala harfin am ala harfain kana san shi akan bashin bashin guda ko kana sa a baka salo fiye da guda faqalal malakul lazimai sai mala'ikan da ke tare da ni sai ce ala harfaini kace kana san bashin mana babu laifi dan an tambaye ka wani abu wani kusa da kai ya baka ya baka hint in ba a jaraba bane ko tunda anan kuma an sa doka annasu ala shuruɗi ko mun gani idan tambaye ka wani abu kun zo neman aure ga wanda yake jawabi sai ya zama yana da dan kawaici ko kunya aka ce yaron naku ya shirya ne sai wannan na in ina sai wani ya jebo kalma ya ce eh ni mai magana da shi ya shirya dan ba kuma sai abin ya wargaje ko mun gane to shine sai mala'ikan ya maza ya ce mishi ka ce ala harfaini fa qultu ala harfaini sai na ce ina son shi akan salo biyu fa qila li ala harfaini am thalatha biyin ya ishe ka ko a ƙara maka fa qala al malaku allazi ma'i sai mala'ikan ya ce mana ala thalathatin ka ce uku ai ƙari ba wanda ke ƙari ko faƙultu salata na ce a bani uku hatta balaga saba'ata a harufin har ya kai kan salo bakwai na karatu ya ce ƙala laisa fiha illa shafin kafin babu wata karatu wani salon karatu a ciki sai ya zama ya wadace mu kuma ya isa ya wadatar ƙultu sai ni wato abin da kenan ubayyu na ce ghafurun rahimun alimun halimun kaji Allah ya ce a ƙarshen aya ghafurun rahim wani wajen kaji an ce alimun halim wani wajen kaji an ce sami'un alim wani wajen a ce azizun hakim na hau haza da ire-iren waɗannan malam ya hakim ayata azabin bi rahmatin au rahmatin bi azabin matuƙar ba an kaji an kare wata aya ta azaba da bayanin rahama wata aya ta rahama da bayanin azaba ba as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi to nan ba za a ce wallahu ghafurur rahim ba ko wallahu abun nan halimun ghafur ba za a ce haka ba ko mun gane saboda bayani ne akan azaba sai sai dole a faɗi abin da zai dace da shi zaka ce wallahu azizun hakim to yace in dai ba kaji wato in kaji wani mahaddaci yazo yana biya nashi karatun ma'ana yanzu ba wai kuskure yake ba amma da yazo karshen wata aya sai kaji ya faɗi wata kalma sabanin kai wanda ka sani in dai ba kaji ya canza abin da ya kamata a cike ayar azaba ya kawo abin da ya kamata a cike ayar a rahama ba to karkai saurin cewa ba daidai bane abinda ubai yake cewa kenan ko mun gane sai an tantance an tabbatar ba haka yake ba to kafin mu je gaba ya kamata mu fahimci wannan kabiyar me ake nufi da sab'ata ahrufin muna karanta wannan hadisin kullun hadisi ne mashahuri kowa ya san shi cewa an sauka da alkurani akan harfa guda bakwai malaman musulunci jama'a sun yi maganganu da yawa akan wannan a cikin littafai na sharhin hadisai littafai na ulumul qur'an malamai na lugal arabiya da sun yi magana akwai magana shahararriya amma kuma ita ce tafi kowace rauni cewa ana nufin harafi bakwai kira'a bakwai wanda muka sani kira'ar nafi'u kira'ar hamza kira'ar kisa'i kira'ar wane ne ai duk muna jin wannan ana fara ko to wannan magana magana ce mai rauni rauni na ƙarshe ana danganta ta ga al-khalil ibnu ahmad al-farahidi rahmatullahi alaihi amma wasu malamai ma suna tababar dangantuwar magana zuwa gare shi di bai zuwa ga zurfin iliminsa da kuma raunin da wannan magana ke dauke da ita a takeice ga kulasa na maganganun da malamai suke game da ma'anar wannan wuri wasu malamai suna cewa ana magana ne akan at-tanawwu al-lafazi wanda ke cikin al-qur'ani at-tanawwu al-lafazi wattanawu'u al-lughawi bambance-bambancen da ke cikin alkur'ani na bambancin lafazi a wani wuri da wani wuri nan a amfani da irin lafazi kaza wani waje kuma a kawo shi amma da wani siga daban wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi alkur'ani ya tattara lahajoji guda bakwai mashahuran lahajojin larabawa guda bakwai su aka hada cikin alkurani wato kamar an yi abin da ake ce ma standard arabic larabawa kowane suna magana da yarensu suna da bambamce-bambamce abin da ake ce ma karin harshe dialect kamar yadda misali yanzu mu hausawa akwai hausawan kano akwai na zaria kuka ce kasar zazzau akwai na sokoto akwai na daura akwai na katsina akwai na banza bakwai ma da ake cewa irin kwararrafa da waye kowane yanki kaje suna da wata lahaja wadda ta bambanta da ɗayar amma dai in kai ba kano kana magana ba zazzagi zai fahimce ka ko da kuwa in ya zo ba da labari ba zai faɗa yadda ka faɗa ba ko da an ka faɗi wani abu zai zai ji cewa ba haka ake faɗi ba ko ya maka dariya ko ya maka inkari cewa baka iya hausa ba ko amma duka ne hausa ce to da aka zo yin rubutacciyar hausa sai aka gayyato kalmomi daga hausa daban-daban irin wannan sai aka haɗa abinda ake ganin shi ya fi dacewa shi ake ce ma standard hausa da shi ake yin rubutu da shi ake karantawa a makaranta da shi ake yin labarin duniya a bbc da america da makamantarsu standard hausa ba kananci ba ce ba zazzaganci ba ce ba dauranci ba ce hausa ce ɗauki-ɗauki daga nan ɗauke-ɗauke ne aka yi aka haɗa wato namu da nasu da nasuwa da nasuwa ne da aka haɗa to ƙwar'ani ma abin da yake ya gayyato lahajoji daban-daban aka haɗa a wuri guda da aka shi ya sa wani balarabe sai ya karanta wani ba cikin alƙwar'ani sai ya kasa ganewa sai na ablaɗa abbas ya karanta idan a alhamdulillah fatir samawati wal ardi yace ana la adri mal fatir ni ban san meye al fatir ba saboda ba yaran quraishi bane har sai da yaji wasu yara a wani kauye suna amfani da wannan kalma sannan ya gane ta malaman da suka faɗi wannan magana suka lissafa lahajojin suka ce akwai lahajar quraishi ta makka akwai lahajar kinana akwai lahajar qais akwai lahajar arabul yaman akwai lahajar ainihin wato a a a arabu yasrib su ne mutanen madina akwai kuma lahajar ainihin wato a abin nan a larabawan hadramaut da kuma larabawa na ainihin yankin sham suka ta lissafawa dai suka ce waɗannan su ne lahajojin da aka haɗa aka yi wannan wanda ita ce magana abu ubaida abu ubaidin alkasim ibn sallam kuma magana ce mai ƙarfi ƙwarai domin ta dace da waƙi akwai lahajatu a cikin larabci a kuma ƙwar'ani ya yi magana da su duka amma za ka tara lahajar ƙuraishu tana da lion share kamar yadda ka ɗauki wannan kwatancen a hausa lahajar kananci tana da lion share tana da wato nasibul asad rabo mafi tsoka tana da asibci kenan ko misali wasu kuma suka ce a'a sab'atu ahrufin ana nufin sab'atu aujuhin fuskoki bakwai na mafi muhimmancin ababen da alkur'ani ya magana akan su wannan magana da ba dan kissoshin nan da suke nuni zuwa ga rauninta bai ta mai karfi ce domin alkur'ani a cikin shi akwai halas akwai haram akwai muhkami akwai mutashabihi akwai umarni akwai hani akwai kwatance wannan su ne saba'a a zancen wasu wasu suka ce a akwai umarni akwai hani akwai alkawarin ni'ima akwai alkawarin azaba akwai tattaunawa akwai labaran da akwai buga misalai su ne saba'atun ɗin kenan su kuma ana su wannan ne duka daga cikin maganganun malamai suke yi wasu malaman ma da hadisin ya gagare sai suka ce yana cikin mutashabihi ba su san ma'anar shi to dan akwai waɗanda suke masu neman suka sahabbai sai su ce sai su ɗauki wancan ra'ayin na cewa ai fuska bakwai ne an saukar da alƙur'ani sukutun da guda da wata lahaja aka canza shi aka sake saukawa da wata lahaja har guda bakwai yadda wato kowa zai karanta da lahajarsa amma sai na usman bi yayi watsi da waɗannan lahajojin ya tirsasa wa mutane lahaja daya to wannan jama'a ba daidai bane ba daidai bane wannan ba haka abin yake a gun malamai ba wannan magana ce ta masu neman tada kura wanda ba ta da asali wannan take take nan jama'a game da ma'anar al-lahajatu da aka soka da alqur'ani akan su wallahu ta'ala alam sai mu je malai yace al-faslu thani fadlul qur'ani wa fadlu tilawati babun da ke bayani akan falalar alqur'ani da falalar karanta shi rera shi bab kaifa ta'allama sahabatul qur'an babu da ke bayani akan sahabbai ya suka koyi alqur'ani da wani salo ne wani wani ainihin wato tsarin karantawa suka bi wajen koya karatu alqur'ani an sharik an aba ibn sa'ib an abi abdurrahman an abdullah daga ab- daga sharik ibn abdullah ibn abi sharik wannan sharik da aka sani kenan an-nakhai al-kufi wannan alƙalin rasuwarsa shekara ta 177 ya da hadisi wannan shi a cikin muslim mutaba'a da kuma as-sunanul arba'a sannan al'imamul Bukhari ya fitar da riwaya mu'allaka shi ne shariku da ake da maganganu a kansa akwai kuma ɗayan sharik ibn abdullahi ibn abi namr sharik ibn abdullahi ibn abi namrin shi ko mutumin madina ne yana riwaya daga anas ɗan malik sannan kuma al'imam malik ɗalibinsa ne shi ne mai hadisin ceto ɗin nan sorry mai hadisin isra'i da mai iraji na cikin Bukhari mai rikicin nan ko mun gane shine wannan sharik ibn abdullahi ibn abi nam to in ka ji riwayar sharik daga mutanen kufa to wancan da haka wannan isadin kaga kufawa ne a abdurrahman abu abdurrahman as-sulami daga abdullahi dan mas'udin kenan kala yace kunna idza ta'allamna min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashara ayatin min al-qur'ani lam nata'allam min al-ashri allati ba'daha hatta na'lama ma fi yace Musa bai mun kasance idan muka koyi aya goma in aka biya mana ayoyi goma to ba ma tsallaka su zuwa ayoyi goma na gaba har sai mun koyi abin da ke cikin wannan ayoyi na ilimi da fa'idoji da duk fikihun da ke cikinsu kaga yana gwada mana wato sunnancin karanta da alkur'ani kaɗan-kaɗan a dinga koyar da shi kaɗan-kaɗan yana shiga a hankali sannan karantar da shi tare da ilmomin da ke cikinsa la'irabinsa fasahar da ke ciki da balagarsa asbabun nuzuli fiƙihul ayati sannan wato muƙarana tsakankanin ayoyin da wasu irinsu a gayyato hadisai da za su yi sharhin ayoyin gwargwadon matakin ilimin ɗaliban gwargwadon bukata idan ɗalibai ne 'yan ƙasa 'yan islamiyya kaga ba su gane wannan amma su sahabbai sun koyi karatun da ne galibi kan manta da girmansu to ne da ake koyar da mutane manya karatun alkur'ani wajibi ne a kula da wannan jama'a domin shi ne sunna farko kuma kar a damu wai sai sun sauka kar a damu sai sun yi izu ashirin a shekara kar a damu babu laifi yara ƙanana su a fara jibga musu doron lafazin daga baya a zo a biyo da ma'ana babu lifi domin salon koyarwa ne salon koyarwa kuma za a duba kowane mataki a game ya dace da irinsu abinda yake kuskure a ɗauka cewa da zaren yara sun haddace lafazin alkur'ani shi ganin sai a yi musu biki a yi musu walima a ɗauki hotuna a yi ta yaɗawa cewa sun sauke alkur'ani sai ya shiga cikin kwakwalansu cewa su ma malamai ne kuma kuma da musu kallon malamai shikenan sai su halaka su halakar da mutane kamata yayi su gane cewa to yanzu sun gama primary ne a harkar alkurani za su shiga secondary su koyi nahwu su koyi arabiya su koyi balaga su koyi fiqhu su koyi hadisi su koyi musalahu duk sai sun koya sannan ne karatun su na alkurani zai yi armashi ya zama ainihin mai kyau ina fata mun gane wannan da haka daga cikin sunnar kan da alkurani da sabai suke yi shine a dauka kadan kadan ana yi ana fassara da kan kana koyar da mutane a masallaci ko a makarantar matan aure ko makaranta ta mahaulunniya ta manya masu neman kau da jahilci to a kula da koya musu alƙur'anin tare da sanin shi kar a takaiti kawai akan lafazi su koye shi tare da hukunce-hukuncen wannan yana ba mutum dama ya ci moriyar abu tu lokaci kankani malam ya ci gaba da cewa ƙilar sharik sai aka ce mashariku min al'amali sai kun koyi abin da ke cikinta na aiki ma'ana su ɗan masa'udin sai sun koyi abin da ke cikin ayoyin na aiki ƙala na'am ya ce ƙwarai kuwa sai sun yi aiki da ayoyin sana su wuce shi za ka ga ma'adata sun karanci a cikinsu sabai ba su da irin yawan ma'adata da aikinsu ce kowa alaran mai ba su da wannan yawa amma kuma akwai malamai masana fiƙihu a cikinsu masana addini saboda suna koyon shi tare da ilimin ibn mas'udin a wata riwaya ta limamul hakim yake cewa yake cewa la tanfuruhu nasarar daƙali za mu zo mu ji shi a ƙasa bari mu bari mu karanta labarin tukuna وعن ابن وعن عبد الله بن عمر قال لقد عشنا برهة من دهرنا yace hakika mun rayu tsawon zamani a cikin rayuwarmu wa ahaduna yu'tal imana qabla alqur'ani mun kasance Allah yana huwace mana imani ne kafin alqur'ani sai imani ya shiga cikin zuciyar mutum ya musulunta sannan yake zuwa koyi alqur'ani wa tunzilu suratu wa tanzilu suratu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama fa nata'allamu halalaha wa haramaha sai a sauko da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sura cikin surori sai mu je mu koyi karatunta mu koyi halas da haram da ke cikin ta yace wa amiraha mu koyi abinda akai umarni ayi a cikin ta wa zajiraha mu koyi ilimi game da abinda ta hana wa ma yambagi an yaqifa indahu minha da abinda duk ya kamata mu sani game da ita kama ta'allamuna antumul yawmal qur'an yace kamar da yadda muke koya muku a yau summa laqad ra'aytul yawma yace ana nan kuma sai naga yau rijalan wasu mutane yuqta ahaduhumul qur'ana qabla al-iman sai wani su ya zama an bashi alqur'ani babu imani alarama babu imani tun dan umar yana raye jama'a fa yaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi sai ya karanta shi daga bakar hannas da hausa da ake cewa ko ma yadri bai sani ba ma amiruhu me aka ce a aikata a cikin ayoyin wala zajiruhu me aka ce a bari wa ma wala ma yambagi an ya kifa inda huminu bai san komai game da abin da ke karanta ba alarmomin da suke da wannan siffa yanzu suka fi yawa da cikin alarmomi namu na hausa 'yan tsangaya da namu na islamiyu da na hadda shekara ɗaya a gurguje da dukkan su gasa kowa ya haddace amma bai san me yake karantawa ga dai tilawa tiryan tiryan ga zaƙin murya ga ƙarfin hadda ga tajwidi ga sanin inda ya kamata a ɗaga da inda ya kamata a sauke ga farshil huruf da an iya amma ma'ana fa ba iya ba jama'a isa kaga alamomin suka yawa kamar da annabi ya faɗa alama tashin alkiyama yawaita alaramomi da karancin masana ilimin fiƙihun musulunci kamar da muke gani yanzu wani ma'alaran ne amma sallah ma bai iya ba in kuka san shi limanci idan yayi rafkanuwa bai sai da zai rama ba bai sai da zai gyara ba abin bai sani ba in wani daga cikin mamu ya tambaye shi ya tambaye shi wata tambaya game da tsarki ko tambayar da matar shi ta aiko game da haila ko game da sallah bai sani ba to wannan bai cancance limanci ba jama'a domin da aka ce ummul qauma aqra'uhum likitabillah ba ana nufin ajwaduhum tilawatan bane aqra'uhum ay alqira'atu ma'al fahmi lima'anil qur'an idan kuna da mai izu biyar wanda ya iya risala to shi ya kamata ya limancin wannan alarman kuma ya bari sai an zo tahajjudi yawa sai an zo tahajjudi sai a nemo shi tunda shi kwana goma ne kawai ko mun gane kwana goma ne kawai amma permanency na limanci to a nemo da yake da ilimin fiqh jama'a wanda ya san hadisi ya san sallah ina fata muna ganewa yace a yace wala wala ma la yam wala ma la yambagi an yakifa inda minhu fayansuruhu nasra daqali sai kaji yana watsa alqur'ani irin watsa wanda ake malalataccen dabino shine addaqal dabino wanda yake ware ko zare inda ake zubar da shi ko dai zama saboda dabino mara kyau bai da daraja idan ka ɗebe shi daga cikin mai kyan ai wurgi ga zaka da shi haka ko kuma saboda rashin kyan shi ko da an aje shi a wuri ɗaya ba sa mannewa da jikin junansu yadda dabino mai kyau suke tsayawa jikin junansu to kowanne zai ware malalu kane ka san dabino haka ne to shi da ake ce ma addakal da ake ce mai da Hausa mara kyan zare ko eh kai ma yanzu ka jita to zare na suna ce mashi a can wajen a cikin jiga waɗannan suna yin noman dabino zaka suna ce mashi zare kamar da ake ce ma fata mara kyau to haka suke ce mashi to sai mutum ya dinga watsar da alkur'ani haka ma'ana kawai ya ta karanta shi babu tsari ya ta karantawa kuma ai ta ganin wai hakan wai karama ce mutum ya zauna dare ɗaya ya izu arba'in wani ma akwai mai sittin akwai arama mai sittin akwai mai tamanin wanda yin ya arba'in sai ya sake ninkawa da wasu ashirin nan kuma mutane saboda shedan ya canza mana fahimta jama'a wai ana ganin wannan abu ne mai kyau abin da ba kuma kyau bane ba ba haka Allah ya ce ayi ba na mai karanta aya goma a rana ya fahimce ta ya fi wannan dacewa da sunna ina fata mun gane wannan to ibn mas'udin a wata riwaya yana madalibai nasiha yake ce musu la tansuruhu nasarar daƙali kar ku dinga watsa alƙur'ani irin yadda ake watsar da dabino matacce wala tahuzzuhu hazza shi'ri kar ku dinga gwalangwasa shi yadda ake wa waka yace yace musu qifu inda ajaibihi in kuna kanta alqur'ani ku dinga tsayawa kuna lura da ababan ban mamaki dake cikin sa na hikima da labarai da mu'jizozi da tsarin zance na musamman da ke cikin alqur'ani yace wa harrikul quluba ku dinga motsa zukata da shi zukatan ku saraurawa sannan ya ce wala ya kun hamma a hadikun akhirar sura kada ɗayanku ya kasance damu shi kawai ya marmada ya sauka ya marmada ya kai ƙarshen izu ya marmada ya kai ƙarshen sura kare zama kai zama abinda yake nema shi ne sana alƙur'ani wani huzaifata ƙala ya ƙaumu inna aice inna ƙaumun utinar imana ƙabla an nu'utar ƙur'ana ya ce musa bai sai da muka fara yin imani sannan Allah ya ba mu alƙur'ani wa inna kum qaumun kuko yanzu wasu mutane ne utitumul qur'ana qabla an tu'tul imana ana ba ku alƙur'ani kafin a ba ku imani wasu ma ba har su gama ba za ba su imanin mu ga qur'anin ku abubuwa iri iri wanda yake zama cikin makaranta alƙur'ani za ga abu iri iri akwai waɗanda ma fa gani suke irin su makaranta ne in ka je tsangayoyi to duk barnar da suka gada ma suna iya yi in sun yi barna kawai za su zo kafara ta shine kawai sai zo sai ba da izu goma sai zauna kawai ya yi musaffa ta izu goma ko ya satin izu goma sai ce to shedancin da ya yi ba komai akwai wanda sai sun cake jama'a sai sun cake da wiwi sannan su karanta akwai akwai akwai gardawa waɗanda ba sa yin sallah musamman in yayi wanki da guga to ba zai zai sallah ba saboda kan guga shi kai kai lalace wallahi tun muna yara na san karin da suke haka in suka in suka yi wanki in suka yi sukola to ranan ba zai sallah ba kuma kawai ta wuce kenan kamar da ka san kawai idan an yi abinci wanda baka so a gidan ku kawai ka kici kawai shikenan ba abin ka bashi ka baka bin kowa bashi wannan abincin ko to haka suke saboda mene ba su san qur'ani ba daga haka aka haifar da yan kalakatu ga sanan sun zama mutane fitina da haka aka haifar da yan boko haram da aka aka haifar da khawarija duk wani wanda zaka ji yana kawo barna a cikin addini to zai buta irin wannan salon ya kawo yana ganin ya samu alqur'ani amma bai san fahimtar sa ba Allah ya gafarta mal albani namu da haka kaga yana fada sosai da irin wannan salo na hadata da alqur'ani ba tare da sanin ma'ana ba shi yasa zaka ga anan da hadis ma da karancin ma da ta irin waɗannan a ce ga dai mahaddata ma da karancin su in ka kwatanta da wasu makarantu saboda ba a ba da muhimmanci a kan kawai doron hadda ba sai dai hadda tare da fahimta da kan ka samu ɗalibi a nan da izu goma da ya san ba abin da yake a izu goma zai iya zai iya maka tirjiyar duniyar nan akan ilimin da ke cikin su zaka sha mamaki amma dole zama da ci ba wasu wuraren kuma da suka ba da muhimmanci da hadda za ka san samar da mahaddatan kuma alheri ne aslan to amma kada a tsaya akan cewa hadda kawai hadda kawai ita kadai musamman ga mutane jama'a wanda suke ba yara ba amma idan yara ne to an gwada salon karantawar yara kamar da kaga ko a firamarin boko ne kawai za shi ta haddacewa ne domin kwakwalwarsu ba ta shirya makarɓan waɗannan ilmomin ba ba ta kai ta karɓi ilmomin ta gane su to sai a haddata da su daga baya sai a zo a koya musu ma'anoni da tafsirin allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa wa an jundab wa an jundub kala kunna gilmanan jazawira mun kasance matasa jazawira jam'i ne na wato jazur shine sai a ce jazawira tawun din suka ce ta eh jaza hazawira ko hazawira na'am jam'i ne na na hazur ko wato kamar da ake cewa ana ƙara ta'un da ake ce mace ta'un ta'u ta'anisul jam wanda zaka ce asha'ira kace madakhila kace abaqira kace misali jahabiza abadila kaga duka ka koma mufradin babu ta'un din ita ce ake cewa ta'un ta'anisil jam'i to haka nan ma hazawira me ma'anar shi matasa wanda sun kusa balaga me ake ce musu yan bana 17 ko yan haka yan yan irin marasa kunyan nan yawwa wanda suke tashan balaga baba na balaga irin su yace to mun kasance matasa irin waɗannan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zamanin annabi yana raye fata allamna al-imana qabla al-qur'ani sai da mu koyi imani sannan mu koyi al-qur'ani thumma ta'allamna al-qur'ana sannan mu koyi al-qur'ani fazdadna bihi imanan zaka sai imanin mu ya karu wa innakum al-yawma ta'allamuna al-qur'ana qabla al-iman kuku yanzu ƙwar'ani kuke koya sannan imani ya biyo baya shi za ga sabai ba su taɓa ƙaita alƙwar'ani ba don sai da suka yi imani da shi kafiran ƙuraishawa sun da ba su imani ba su ne suke ƙaratawa shi za ga a makka ƙwar'ani ya ba da muhimmanci wajen tabbatar da jigajigan imani shika-shikan imani da imani da lahira da imani da cewa Allah shine mahalicci shine abin bauta shi ya kamata a bautawa ka aime shirka da waɗannan usul ɗin suka zama rasikha sai ake ta kawo shari'o'i a madina a yi kaza a bar kaza to tunda yanzu mutane sun yarda Allah shine mahalicinsu Allah yana da iko a kansu Allah zai kashe su zai tada su yana da wuta yana da aljanna zai musu sakamako da haka duk abin da Allah ya ce a yi sai su babu sahabin da ya taba musun wata aya cewa an ce a kaza gaskiya muna ganin wannan bai dace ba baka taba jin wannan ba kamar yadda mu misali yanzu musulmi ne za a faɗa mishi doka Allah ma sai ya musu yana ga wanda doka bata dace ba me yasa saboda bai da imani ne cikakke jama'a ko mun gane da yana da imani duk abin da Allah ya fara dole ba zai taba musu abin da Allah ya fara ban yana da imani amma za ga mutum a ce mishi ga abin da Qur'ani yace game da gado yace bai yadda ba ga abin da Qur'ani yace game da auren mace fiye da daya haihuwa yaya fiye da hudu duk zai iya musawa kai labarin ma lahiran zai iya cewa ba haka bane ko ba haka ya kamata a ce ba ballantana kuma hadisi hadisi kan masu kare tashi ai su suka fiyawa jama'a wasu ma da sunan malanta da sunan ijtihadi da sunan shehuntaka da sunan revisiting ƙara kallon abu da sunan revival na knowledge wato tajdidi duk ga sunan ana gani waɗannan duka yana cikin raunin imani jama'a ka sa wa zuciyarka wato natsuwa da cewa Allah shine mahalicci kuma duk abin da Allah ya faɗa daidai ne da ka duk abin da ka ji an ce sai ka yarda in annabi ya ce wa na ɗan wuta ne to kai da ɗan wuta ne in annabi ya ce wa na aljanna ne kai da aljanna ne karkai musu ko mun san wani nan da kake ina ba ta mun gane wannan za mu saurara anan sai Allah ya kama darasi na gaba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh